بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا قوم يوهدوك وتن ذو الحجة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau sha biyar ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da nake bita kuma da karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 69 سيدنا سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه من تفي من ينيسا أتكن سير السا كسن فقروري قدابي سقرجي من قوقما مبحثي قدابي الشهادة في سبيل الله سيكما نقر شيء وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهادة في سبيل الله باين الله شافا منا أبو بوانا بين شعوا دا برجيوا da ya kamata a rubuta su da ruwan zinariya a cikin rayuwar sayyiduna Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu ta'ala anhu musamman abin da ya shafi fage na jihadi fi sabilillah to sai ya zama an kawo nan aka ce ash-shahadatu fi sabilillah ta'ala yin shahadar sa duk da ba ya yi shahada lokacin da annabi sama ke da rai bane ba an kashe shi kai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane an sha nana ta mana wannan ka'ida cewa sai dai a yi mutum addu'a a yi masa fatan alkhairi cewa Allah ya sa ya mutu a matsayin shahidi amma kai tsaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da wani shahada ba to baya cikin manhajin ahlus sunna wal jama'a tabbatar ma da wani shahada a ce ai ya yi shahada mun gane shine sai ce ta harrakar jeshul islamiyyu tujahana hawanda dama ana ba mu labarin cewa yakin da aka yi na nahawanda a zamanin sagiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da yadda man sayyidina umar radiyallahu anhu ya tura an-nu'man ibn muqarrin ya hada masa da huzaifa ibn al-yaman da abu musa al-ash'ari da kuma abdullahi bin umar ya ce dukkaninsu su tafi zuwa na hawanda domin su taimaka ma annu'man ibn muqarrin da kuma dan uwansa nu'aym ibn muqarrin shine sai yace taharraka al-jayshul islamiyyu rindinar musulunci ta motsa domin tafiya tujaha na hawanda domin fuskantar garin na hawanda وتحصن الفرس في حصون منيعة da farisawa suka ji labari sai suka katanga kawuna suka shishige suka ɓoye suka yi kansu katanga fi husunin mani'atin a wasu katangogi ko kuma badaloli ko ganuwoyi waɗanda suka kasance masu hana akai zuwa gare su su ne mani'a din wa bada at-tanawushu min ba'idin aka fara jefe-jefe ta nesa waɗancan suna can waɗancan suna can ko kuma aka fara ma juna wancan ya harbo wancan ta nesa wancan ya harbo wancan ta nesa fara'al muslimuna shi musulmai suka ga an na tsula muddatil hisari lallai tsawon lokacin da aka ɗauka na katange kai da farisawa suka yi lahu khasaratu suka ga ai akwai asara a ciki akwai ɓata lokaci a ciki fajtama'u fi khimatin nu'mani sai musulmai ga baki dai sai suka taru a shemar sayyiduna an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu ta'ala anhu domin tattaunawa a gaya za a yi kafaran nan dai da aka zo domin a yaƙi da su ga wayan da suka yi sun katange kansu a cikin katanga musulmai su kuma suna bayan gari saboda haka sai ya zama sai dai wancan ya jefo wancan ta can wancan ya jefo wancan ta can فقال طليحة بن خويلد shi Tulaihatu dan Kuwailid radiyallahu anhu wanda shine aka ba mu sirarsa kafin wannan in ba mu manta ba da haka sai ya ce ara an taba'ata khailan yace ya kai annu'man ibn muqarrin a matsayin ka na kwamanda ina ganin ya kamata an taba'ata khailan domin ka aika da dawakai liyanshabul qitala domin ko liyunshibul qitala domin waɗannan dawakan da mahayansu su tayar da yaƙi su tsokano yaƙi a zo a yaƙin nan da gaske fa'iza salatu bihim idan suka cakuɗe tare da su raja'u ilai na sitradan to za ka ga sun dawo wajenmu a matsayin an koro su fa'inna lam nastatrid lahum fi tulin ma qatalnahu ka lura da kyau ya kai amiral jaishi ya kai kwamanda tsawon lokaci fa bamu tsokano su ba bamu sa su sun gudo su zo mu haɗu da su ba fa idza ra'aw zalika idan suka ga abin da muka yi na zuwa a je a tsokano su mami'u to daga nan za su yi kwaɗayin su ce to bari a gwabza yaƙi wa kharaju sannan kuma su fito fa qatalnahum to anan ne za mu samu damar mu yaƙe su hatta ya Allahu fina ma ahabba har Allah maɗaukacin sarki ya yanke mana hukuncin abin da ya fi so ko mu ci nasara ko a jarrabe mu so daga amma in za mu ci gaba da wannan zama to ko shekara nawa za a yi su dai ba za su zo a gwabza da su ba domin sun tsorata da mu gashi suna ganin sun samu wata katanga sun shige a cikin ƙasar su so daga ba za su fito ba kuma ba za a yi yakin nan ba da Zulaiha ya ba da wannan shawarar فاستحسن النعمان وباقي القادة رأي طليحة شيء النعمان بن مقرن أما تنسى نكومندا da shi da sauran jagororin yaƙi sai suka ce ka ai wannan ra'ayin ku na tsulaiha mai kyau ne wattafaqu ala tafasilil khuttati wa ab'adiha daga nan suka yi ittifaki suka haɗu bakin su ya haɗu ra'ayin su ya haɗu ala tafasirin khutba akan to tsarin ya za a yi a rarrabe shi wa ab'adiha sannan kuma wani nisa ake ganin wannan tsarin zai kai musulmai wace nasara za a samu idan aka bi wannan tsarin da tulaiha radiyallahu anhu ya bada shawara wa kana alwaqtu qad qaraba alfajr a daidai wannan lokacin kuma gabda gabda gabda alfajr yake toni gabda asbahi وأرسل النعمان أحد قادته الفرساني دجنان شيع النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه شيع أيك ديدك تكين جاغور إنسا الفرساني ولن دسوك قسن شي جارمي وايشي القعقاع ابن عمر التميمية شيني القعقاع ابن عمر التميمي سيدنا عمر رضي الله عنه هنا مسا وني تاكي هنا مسا وني كراري هنا شيوا لا يغلبن جيش فيه القعقاع با wani yakin da za a ce a je a gwabza da shi akwai alƙaƙa ibn umar at-tamimi sannan kuma a ce wannan runduna an ci ta da an ci nasara a kanta to shine ya zaba shi annuman ibn muqarrin ya zaba domin ya zama wanda zai tura ya aika shi ala ra'asil khayl yace to shi zai jagoranci waɗannan mahaya dokin hatta dakku abwab al-husul har sai da suka je suka kai bakin kofa ta wannan ganuwar sai suka kwankwasa fa kharaja ilaihim khayyalatul fursi shikenan sai mahaya doki na al-fursi suka fito an ce khayyala sune mahaya doki ashabul khuyul kenan suka fito wa nashaba al-qitalu bayna at-tarafayn to daga nan ne fa yaƙi ya fa haɗe ya rincaɓe a tsakanin ɓangarora guda biyu ɓangaren musulmai da kuma ɓangaren farisawa ثم تراجع القعقاع أمامهم بمن معه shi kenan daga nan alƙaƙa ibn Umar at-Tamimi shi ya ja da baya amamahum a gaban su ma'ahu biman ma'ahu da sauran waɗanda yake tare da su fa zanna al-a'ajimu sai farisawa ajamawa suka zaci annan sihabal arabi kana natijata ba'atihim sai suka ji cewa ai wannan janyewar da zanzarewar da musulmai suka yi waɗanda larabawa ne sai suka zaci cewa ai sakamakon raunin su ne sun tsorata ne zuciyarsu ta karye shi yasa suka gudu ba su san cewa wata dabara aka shirya musu ba ba su san cewa irin wannan dabarar ba ce ta rago wanda bahaushe ya ce ja da baya a gare shi ba tsoro ba ne a ƙarin shiri ne فقاموا بمطاردتهم واللحاق بهم kawai sai fa suka tsayu suka ƙara kura musulmai walli haƙi bihim kuma wai sai sun je sun haɗu da musulmai suka riƙa bin su wa aghra hadha at-tasarruf akharin min al-fursi shikenan sai wannan yanayi da musulmai suka yi sai ya rudar da wasu daban daga cikin farisawa la yazaluna fi khanadiqihim wanda da suna cikin gwalalansu da suka haka karamukan da suka haka suka shishige wa husunihim da kuma ganuwoyinsu fa kharaju kawai sai suka fito yattabi'una alqaqa wa khaylahu suna bin alqaqa ibn umar at-tamimi radiyallahu anhu da kuma dawakansa irin da yadda jaki wata rana ya ga zaki zaki na gudu zaki yana tafiya a jeji sai ya ji wani ihu sai ce bari ya ta kanshi shine sai jaki ya ganshi sai ya ce ai shi yake jin tsoron shi kawai sai ya kama bin shi zaki na gudu sai ya ji a bayansa kama ana motsi sai ya waigo haka ta dan baya a hankali sai ya ga jaki ne sai ce wannan banzan kuma fa lafiya shi kina sai juyo turmushe shi to shine yin wannan wa kana almuslimuna ala ta'di'atihim alkamilati musulmai ba su gushe ba a cikin shirin su cikakken shiri وقد أمرهم النعمان أن يثبتوا في أماكنهم الحالي كما دا ما كوماندا النعمان بن مقرن رضي الله عنه يا أمر تيسو تيوا كوا يتيا إنديك هذا وان ديتاش ولا يلتحم بقتال حتى يأذن لهم yace kar su kutsa su shiga cikin yaƙi har sai idan shi ne musu izini in shi ya ba su izini to daga nan sai su tashi wa aqbala al-fursu alaihim yarmunahum bis-sihan sai farisa wannan fa suka bujiro a gare su yarmunahum suna jifan su suna harbin su bisihami da masu suka wantazara an-nu'man an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu komandan musulmai sai ya jira hatta tamma khuruj al-fursi min al-husul har sai da ya tabbatar da sojojin nan na farisawa sun gama fitowa daga inda suka ɓoye a cikin gano daga ganoyin su sun marakiba farasahu to daga nan ne fa sai ya hau dokinsa sa وسار بين صفوف جندتي shikenan kawai sai ya tafi zuwa ga waɗannan safafan waɗanda aka sa sirin dinarin dina yubawwi almu'minina maqa'ida lilqital yana tanadan ma musulmai maqa'ida wuraren da za su tsatsaya lilqitali domin yaki kowa aka bashi wajensa wa yuharriduhum ala sabri sannan kuma yana karfafa su akan su jure wal jihadi da kuma yin jihadi sun ma'alana daga nan fa kawai sai ya bada sai ya kada usar sai ya hura usar ya bada sanarwa ya ce inni mukabbirun salatan zan yi kabbarbari guda uku fa idza kabbartu alula idan ne kabbara ta farko fal yatahayya man lam yakun qad tahayya duk wanda bai shirya ba to ya shirya kabbara farko ce fa idza kabbartu thaniyata idan ne kabbara ta biyu falyashudda alaihi silahahu to kowa ya zara takobin sai shirya shi wal yata'ahhab lin nuhud sannan kowa ya shirya miƙewa kun ji ta biyu kenan fa idza kabbartu salisata idan ne kabbara ta uku fa inni hamilun insha Allah fahmilu ma'i to daga nan ne fa zan afka musu to kuma ku afka tare da ni kun ji yadda ya tsara kuma dama waɗannan lugatul harbi su suna cewa lugatul harbi muhayida kullum idan za a faɗi wata kalma ta abin nan ta yaren yaƙi to muhayida ake ba a fitowa fili a faɗi abin da ake nufi sai ɗan cikin gidan ne kyau zai gane abin da ake nufi ورفع النعمان يديه إلى السماء ودعا daga nan kawai sai aka ji annu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu sai ya daga hannuwansa wa da'a yi addu'a yace Allahumma rzuq annu'man ash-shahadata bi nasri al-muslimin yace ya Allah yau din nan ka azurta ni annu'man ibn muqarrin da yin shahada bi nasri al-muslimin ta hanyar cin nasarar musulmai ya zama ni in mutu amma musulmai su ci nasara waftaha alaihim ya Allah ka buɗa musu ka sa su zama su ne za su samu rinjaye akan magabtansu fa ammanu sai kowa ya ce amin wa hazza liwa'ahu salasan ya girgiza ya girgiza liwa'ahu tutarsa salasan sau uku sun hamala alaihim bi jaishihi daga nan fa sai ya afka cikin yaki kawai ya afka wa haka da sidrajin nu'manu ada'ahu ila qurbin min al-ara'i haka nan dai an nu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu ya ta bi sannu sannu ga abokanan gabansa ila qurbin min al-ara'i har sai da ya kusa kai su jeji bayan gari kharij husunihim bayan katangoginsu da suka yi suka lallabe wa khanadikihim da kuma ramummukan da suka haƙa suka shishige waqtatalu iqtitalan shadida aka gwabza yaƙi fa tsakanin musulmai da farisawa kafirai yaƙi wanda yake mai tsanani استجاب الله تعالى دعاء ونداء النعمان أنني الله مدوكتين سركي أمس الدعاء عن نعمان بن مقرن da kuma kiran da ya ma Allah madaukakin sarki na waccan addu'ar da ya cewa Allah ya azurta shi da shahada amma kuma musulmai su ci nasara fa kana awwala shahidi shi ya zama shine farkon wanda aka kashe a yakin a musulmai kun ga Allah ya amsa masa addu'arsa to daga nan fa انزلقت فرس النعمان في الدماء فسقط سريعا abin da ya faru dokin sai ya faɗi ya zame fiddimai a cikin jini fasakata sari'an sai kawai ya faɗi sari'an a matsayin wanda aka dige kawai face-face cikin jini fa ba da rahu a huhu nu'aimun sai dan uwansa nu'aim ibn al-muqarrin sai gaggawa fasajjahu bi saudihi sai je lullube shi da tufafinsa wa akhadha al-liwa'a min yadihi dan da nan ya karbi tuta a hannunsa dan ba a bari a ka'ida tuta ta kai kasa in tuta ta kai kasa an gama da ku ya cakke tuta wa dafa'ahu ila hudayfa ibn al-yaman shi ya mika ma hudayfa dama umarnin sayyidina umar kenan in in abin in mai faruwa ta faru da annu'man ibn muqaddim to hudayfa ya zama shine zai zama khalifa idan shi ma mai faruwa da shi ta faru abu musul ash'ari ya ansa in ba manta ba haka sayyidina umar ya umarce su sau da yanzu an kashe annuman ibn muqarrin radiyallahu anhu hudayfa ya dauki tuta wa akhfa nu'aymun khabarat ishhadi akhihi an aljundi annu'ma nu'aym wannan dabara ce ta yaki nu'aym ibn muqarrin ibn muqarrin sai ya ɓoye mutuwar ɗan uwansa anil jundi bai faɗa ma bai faɗa ma rundunar yaƙi ba hatta la yu'athira zalika fi ma'nawiyatihim har kan wannan tasiri a zukatansu shine ma'nawiyat واستمر المسلمون في القتال حسب الخطة مسلمين suka ci gaba da yaƙi gwagwadon irin yadda suka tsara za a yaƙi wahina aqbala al-layl a lokacin da dare ya zo كانت قوات الفرس قد أصيبت بالهزيمة أديدي وأن اللوكة سو سوجوجي نفارساوة قد أصيبت بالهزيمة الرجاء أنساني سرقا سنغوجي رجوجي واتاسانيس وطاردهم المسلمون في كل ناحية مسلمين سكر أقورا سد غدو سناني منسو سببجيسو في كل ناحية أقونا بانغير قال معقل بن يسار سيدنا معقل بن يسار صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ني أبو علي رضي الله عنه صحابين ني درجة أتشين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتيت النعمان وبه رمق نازو وجن النعمان بن مقرن وبه رمق ألوقة ينا سوغا ري الرمق سوغا ري ينا كاكار متوى رنسنا سما ينا كسر فأتيته بماء حين قام سروا فصببت على وجهه أغسل التراب حين رك أزبا مسروا أفسكسا هنا وانك تربايا قسد تشاف فسكسا فقال من ذا سيد أبو كنس أحنك لي سيسي وانينينا قلت معقل حين سي معقل بن يسار قال ما فعل الناس سيسي مي مي مي مي وانا هالي مسلمي سكي تكي قلت فتح الله أي الله بام نسره فقال الحمد لله shi ya ce yabo ya tabbata ga Allah yanzu uktubu ila umar bi zalika ku rubuta ma sayyidina umar radiyallahu anhu cewa gashi an ci nasara wa fadat nafsuhu radiyallahu anhu shikenan siran sai fita kaga karshen wanda ya magana da shi shine wa maqil ibn yashar radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi ne da al-imam al-hakim ya rubuto shi a cikin al-mustadrak ala sahihai ko asir to kun ga dai annuman ibn muqarrin Allah madaukaki saki ya cika masa kuma cikawar da ya ana masa kyakkyawan fata domin ya rasu ne a fagen fama na jihadi na musulunci wa bata umar ibn al-khattabi sayyiduna umar radiyallahu anhu ya yi kuka عن أبي أثمان قال أتيت أمر بنعي النعمان بن مقرن ني نزوم سجلنا أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دلابار الرسول النعمان بن مقرن شين نعي فوضع يده على وجهه يبكي سيغا سيدنا عمر كوي سي سن يفحنن سا فسكا سكوي سي نجي yana kuka irin yadda manya suke sai aka kawai haka kawai yana ta kuka قال الحافظ ابن كثير العلامة ابن كثير يشي عشان البداية والنهاية فكان أي النعمان ممن قال الله تعالى في حقه أنا سارا سيدنا النعمان بن مقر رضي الله عنه يشجتك ودن دا ألا يفلي أجمد سوء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة للي ألا يفنسا دقا ممني ما يفنسا abin da ya fansa ya siya daga mummunai an fusa hum rayukansu kuma wahiya ghaliya da tsada ya siya wa amwalahum sannan kuma ya siya dukiyoyinsu bi amwalin fa'ilatin ghaliya bi sirin ghali da farashi mai tsada ya siya ribar su abin da aka ba su bi anna lahumul jannata abinda Allah ya biya su da shi shine ya ba su aljanna to ana masa fatan haka wannan shine ƙarshen siran wannan sahabi sayyiduna an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu wanda a jerin gwanan sahabban da ake mana sirar su a wannan littafin shine sahabi na 69 kamar yadda muka gani sannan sirar sa cike take da tarihin mujahidi shuja'un wani jarumi kuma mujahidi sojan musulunci wanda ya fi shahara abin da ya shafi fagen jihadi bai shahara abin da ya shafi fage na ilimi ba haka Allah madaukakin sarki yake raba baiwarsa kowa da irin baiwar da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma ana son kowa ya amfani da wannan baiwar a wajen taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala da gudan iyawarsa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan sahabbai na manzansa masu daraja za mu tashi sahabi na saba'in insha Allah a karatu na gaba shine Sa'ad ibn Rabi' an-Naqib ash-Shahid Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in